To, bismillahir rahmanir rahim. Faslin rabewa.
إذا كان في أع- في أعضاء الوضوء Idza kana fiya bawlu go idan ya kasance a cikin gaban alola, أو غيرها aw gairi ha ko wani gaban alola, جرح jirhun akwai miki.
نعم وخاف من غسله Sannan sai aka ji tsoro min gasli da wanke shi bil ma'i da ruwa.
فوات نفسه Ana jin tsoron mutum zai iya rasa rai.
أو فوات منفعة Eh?
أو فوات منفعة Ko kuma wani amfani zai zai gushe ta dalilin yin amfani da ruwa akan wannan a ce hannun zai iya kagewa.
نعم أو زيادة مرض wato bi ma'ana amfanin da ake yi da hannun kuma sai ya lalace No.
ba za a iya yi da shi ba au ziyada tamardin ko kuma a za a sake samun karuwar rashin lafiya أو تأخر برد bur'in برء eh ko kuma za a iya samun jinkirin warkewa أو حدوث مرض ko kuma ma wani rashin lafiya zai iya shiga نعم فإنه to an haka ne to fa innahu yanda shi wannan zai yi يمسح عليه eh يمس ي- يمسح عليه eh, fa innahu to shi sai ya bar batun wankewa مم.
sai yansahu sai ya yi shafa kawai alaihi a kansa نعم فإن لم يستطع المسح in kuma shafa a kai ya shafi kan wannan din ba zai yiwu ba مم. مسح على جبيرة to ba sa alal jabirati ya yi shafa a kan naɗin ciwon da aka yi نعم وهي الدواء wahiyar dawa'u shine magani أي الذي ي- يجعل عليه eh, allazi yaj'al ala- yaj'al alaihi wanda aka dora a kai wato an riga an yi plasta ko an sa magani to ya yi shafa a kan maganin shi wani.
نعم Mm.
فإن لم يستطع المسح to in ma عليها- wannan ba zai samu ba fa فإن لم يستطع المسح عليها idan ba zai iya shafa akan maganin ba مسح على إصابته ya sa alal isaba ce eh ya yi shafa akan isaba shine eh, li- li- eh, abinda aka naɗa hannun da shi kamar bandeji yawa ya yi shafa akan bandeji ɗin.
ولو على زيادته walau ala زيادي eh, walau ala غير za'idi مصح. زائد eh, غير مصح.
eh, walau ala za'idi ko da akan ƙarin da aka samu amma ƙarin nan gairu muƙabil jirhi ƙarin inda aka lullube ɗin ga wajen rashin lafiya amma inda aka lullube har ya zarta wannan waje ɗin to yi shafa a kai ai kaga nan ƙarshen shi ba wai ba shi da lafiya ba ne amma wajen ɗaurin ne ya kai dole sai ya wuce inda ma ba shi da lafiya ما to بعد ya- ما يوري ba da ma ya ware shi yawwa ya yi shafa a nan كالفسد kalfar da kamar yadda aka yi wa mutum shashawa to kaga yadda aka yi masa kamar balle-balle haka ai nan ne kadai amma magani kuma ya wuce wajen da aka yi to ya yi shafa kawai aka yi وإمامة wai mamatin ko kuma zai yi shafa ma alal imamati kenan akan rawani
كيف fifa na za'iha wanda aka ji tsoron cire ta
ويشترك ko ya sharda ma an shardanta في المسح filmas wajen yin shafan مذكور eh wanda aka ambata din nan أن يكون جل جسده eh sahihan ya kasance jilla jasadihi mafi yawan jikin nashi sahihan mai lafiya ne نعم شنو؟
shine zai yi shafa in mafi yawan jikin mai lafiya ne to yayi shafa akai mu je zaka ji menene yake ne أو جريحا aw jarihan ko kuma mafi yawan jikin jarihan wato duk yana da miki نعم ولا يتضرر in za ka غسل- tarsala sahiha ba zai cutu in za ka tarsala sahiha idan ya wanke mai lafiyan ba
فإن كان يتضرر بغسل الصحيح in ko ya kasance zai cuci rigasul sahiha don ya wanke wajen da yake da lafiya akan ya wanke mai lafiya ya shafi mai miki to ya kasance in ya wanke mai lafiya ma zai iya cutuwa نعم أو كان صحيح قليلا ko kuma a'a eh, inda yake da lafiya a jikin kalilan wato kaɗan ne jiddan kwarai
نعم كأن لم يبقى إلا يد kamar a jijjikin nashi babu abin da ya tsora mai lafiya illa yadin sai dai hannu أو رجل ko kuma kafa فإنه لا to يغسل wannan fa ka sani la ya gusul tsayiha inda yake da lafiyan ma kada ya je ya ce sai an wanke يا شافا جبال yawwa
wala yamsahu ala jari alal jarihi ba zai wanke mai lafiya ba wala yansur aljari sannan kuma ba zai shafa akan inda yake mara lafiya ba me Ban- zai yi bal yantaqilu sai ya ciratu ila taimum zuwa ga yin taimama kawai shi kenan na'am yawwa to mafi yawan jikin da miki yake.
yanda ba shi da mikin kaɗan ne to a ce ya wanke kaɗan ɗin ya shafi mai yawan to wannan duka ya zama to wato an samu eh, abin nan an samu wahalarwa wahalarwa yawa to kawai a yi masa taimama na'am a yi masa taimama wannan kuma ya shafi daga alola ko wanka ya su shafi alula ko wanka na'am fa iza ta'azzara To idan masahul abin- jarihi To, idan ya zamo ya, ya zamanto ya wahalar masu da jariya a shafi mai ciwo, بحيث لا يمكن وضع شيئا شيئا عليه ta inda ba za a iya ɗora komai akan wannan ciwon ba,
ولا ملاقاته بالماء sannan kuma ba zai iya haɗuwa da ruwa ba, kamar wanda ya ƙuna, ba za a iya taɓa shi ba, ba za a iya sa masa ruwa ba. Eh, فإن كان في موضوع التيمم to idan ya kasance a bigiran temama ne kuma wannan kes ɗin yake fa.
ولا يمكن مسحه أيضا Kuma nan ma ba za a iya shafan shi da ƙasa ba.
domin shi ma miki Shi ma miki ne, yawwa, to ya za a yi.
tarakahu To kai ya bar fa Bila wannan mas'in ya- wala bas'in.
wala wala me kuma.
ولا ما سواه To ya bari babu wankewa, babu shafa, babu wankewa, babu ma abin da ya kamaci hakan. Shi ne babu ma batun ce mama akwai shi.
kawai sai a bashi wa in lam yakun fi a'dha'i tayammum Idan kuma ya kasance ba a gabbai na alola ba ne,
fa innahu yaghsilu as-sahiha to sai ya wanke inda yake da lafiya, wa yatayammamu 'ala al-jarahi sannan ya yi taimama ala jariha a kan inda yake da miki.
ala ahadi al-qawlayn Wannan zantuttuka guda ɗaya daga cikin zan adal ƙaunai ne?
ko ko akwalin da ahadu al-aqwal yawa ala ahlil aqwalil arba'a a Arba'a.
bisa ɗaya daga cikin maganganun malamai guda hudu na'am Mm.
wa idza masaha 'ala al-jabirati to idan ya shafa alal jabirata akan karan ɗori ko kuma wannan bandeji na'am summa naza'aha sai kuma aka zo aka cire ta lid-dawa'i ledawa saboda a sa magani aw ghayrihi ko kuma waninsa
magana ta gare amuje aw saqaqat bi binafsiha nafsiha ko kuma ta faɗi da kanta ma bandejin ya faɗi batala al-masaha to wannan shafa da da aka yi a kai ya ɓaci
okay eh in dai da shafa aka yi sai da aka yi shafa kafin a yi sallah sai aka zo sai aka sunce saboda a sa magani ko ya faɗi ko kuma irin masu ɗori aka sunce domin a daɗa yin ɗori a to wannan shafa ya sai a sake yi Mm.
wa idza raddaha idan aka mai da ita fala budda min min al-masjid eh, babu makawa sai ya sake eh, abin nan wato shafa saniyan na biyu a kai
bismillahir rahmanir rahim to bismillahir rahmanir rahim faslun faslin rabewa fi mashi ala al-khuffayn wannan zai magana kan shafa akan kuski na'am lil mashi alayhi thamaniyatu shurut to ga shafa akan hukun samaniyatu shuruda akwai sharuɗoɗi guda takwas al-awwal al'awwal sharaɗi na farko an yakuna jildan an ya kuna jildan shine wannan huffi ɗin ya kasance fata na'am da fata aka yi shi na'am fala yamsahu ala ghairihi ba za a yi shafa akan wanda eh, akan hufin da ba na fata ba kal kal khiraqi kalkirki kaman kaman safa safa eh shine kira wanda aka yi shi da da yadi wa nahwihi walawi da makamancinsa in dai ba na fata bane wannan ba hufi bane idza suni'at ala in hay'ati aka yi shi kama yayi kama da hufi mun gane ko to ba za a yi shafa a kai ba eh to mu je mana wannan shine sharadi na farko
illa al-jawraba illal jauraba sai dai abin da ake kiran shi jaurabi wa huwa ma kana ala to bari mu ji ko shi jaurabin shi ma safa ne shine yace a'a wa huwa ma kana ala shakl hufi shine wanda ake yin sa yi kama da hufi
min al-hatani min alkitani Kitani.
wanda ake yinsa daga kitani wato igiyar rama na'am wa nahwi wa nawi da makamancinsa amma ya yake shi din ma min fawqihi saman shi wa min tahtihi da kuma ƙasan shi jildin duka fata ne ma'ana nan din ne kawai aka haɗa shi da kittani saman shi fata ƙasan shi fata amma tsakiyar shi an ɗinke shi da kittani na makaru makaruzun shi ne a ɗinki ɗin makaruzin Asani.
asani na biyu an yakuna zahiran to kaga ah, wannan shine sharaɗi na farko huffi ya kasance da fata aka yi shi in ma jauraban ne dai kaga ga sufan shi nan din na fata ne fata ne sama yawa sama da ƙasa duk fata ne to asani na biyu an ya an kuna yakuna zahiran ya kasance shi wannan hufi din ɗahiran mai tsarki ne wala yamsahu ala naji- ala ala najis Eh, ba a yi ala najasin ba a yin shafa akan najasa ka jildil khinzir ka jildin khinziri kamar kai saukar daga na wajen ka jildin khinziri kamar kamar abin nan wato fata na, na alkhanzir shine alade na'am wa mm.
jildil ma'kuli wa jildin ma'akula gairin muzakka eh da kuma fata na abin da za a ci dabban da ake ci amma ba a yanka ta ba to wannan fata shi ma wato wa- wato najasa ne ba in an yi hufi da shi ba a shafa a kai awil muzakka ghayra awul mazaka ko kuma a'a ghayra ma'kul gairin ma'akul ko kuma fatan na abin da ak- an yanka amma kuma an yanka abin da ba a ci na'am misali wa in dubiga wayan dubiga ko da an jeme shi ko da an jema fatan to wannan dai bata ba shi tsarki ba eh akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lallai um, idan aka jema fata to fakar ɗaura ta samu tsarki in an jeme ta to ta samu tsarki na a yi amfani da shi amma ba a yi amfani da shi wajen ibada a ce za a shimfiɗa ta a yi sallah ko kuma a za a sanya alkur'ani ko kuma a yi hufi da ita to ba a yi amma za ka iya ajiye ruwa za ka iya ajiye abinci duk ciki ya zamanto salka na'am yawwa
الثالث a salisu na uku أن يكون مخروز مخروزا eh an ya kuna makaruza ya kasance ɗinkakke نعم فلا يصح عليه bai إذا كان مربوطا marbuɗan ba zai bai bai halatta a yi shafa ba idan kana marbuɗan idan ya kasance buɗaɗɗe ne wato bi ma'ana hufi ya, ya lulluɓa ko ina an ɗinke shi amma hufi sai aka yi shi ga nan a yanke ko kuma an buɗe wani waje to wannan shafa a shafa a kai أحسن يا مسجد kama a'a to in an sanya masa zip ai dai a ɗaure yake yawa amma a ce yana buɗe kamar yanzu yana takalman mu suke yawa to wannan duk ba za a yi shafa a kai ba Mm.
أو نهوي أو نهوي wani na kuma makamancin wannan الرابع arabiyo na hudu أن يكون ساترا an ya kuna satiran lima halil fardi عن الفرد eh wato ya kasance satiran ya rufe mahallin fardi inda ake yin alola مم.
inda za a yi alola to ya kasance hufin shi ma ya rufe shi نعم hufin in ya rufe duk inda za a wanke na kafa to shi kenan za a yi shafa a kai amma hufi sai ya zamanto yana nan a tsakiyan kafa nan haka wannan ba za a yi shafa a kai ba, sai ya sai ya rufe shi har sama Mm.
نعم لا ما نقص eh lama na kasa banda abin da ya ragu إيه، فلا يصح to wannan inda ya bai rufe dukkanin kafa ba fala su masu alaihi bai halatta a yi shafa a kan shi ba نعم وكذلك hakan nan kuma إن كان فيه خروج karkun kabirin in ya yage yagewa mai yawa shi ma ba za a yi shafa a kai ba نعم hurfin yau gashi ya yage من قدر الثلث القدم misalin ya kai silisin kafa wato in ka raba kafa eh, inda ya yage din to wannan ba za a yi shafa a kai ba من over 3 din nan.
wani over three na kafa a yage to wannan babu shafa a kai الخامس alhamis na biyar أن يك- أن يمكن أن يمكن ت- ت- تتابع mashi مشي to kaga wani wani hukunci nan duk sai ka dinga kwatantawa نعم.
an yimkina a ce zai yiwu an ya tata ba almashifi wato a samu bibiyan tafiya a cikin huffi din ya riga ya rike kafa dam sannan kuma za a iya tafiya da shi Okay.
domin shi huffi ai yana mazaunin takalmi ne ba zai zama rako-rako ba.
yau kada ya zama rako-rako ko ya yi ma mai wanda ya sa shi yawa نعم.
yau wannan ba za a yi shafa a kai ba نعم.
eh to ai ya in ya masa yawa kan ai a cire a wanke mana مم.
kawai ai ya fi sauki إيه.
amma dama cirewa aka sauka.
daman cirewa aka sauƙaƙa aka sauƙaƙa
falwasi'u to falwasu kaga wanda yayi yalwa da yawa alladhi la yumkinu wanda ba zai an yi yutabi al-mashi eh a bibiyi tafiya cikinsa ba fala yam fala yamsahu alayhi to ba za a yi shafa a kai ba na'am asadisu asadisu na shidda an yalbisahu ala zahirati ya sanya wannan hufi din ala daharati ta mace akan wato dahara tsarki tsarki cikakke ba zai shafa akan hufi ba iz izalu bisahu wa huwa muhdisi izali bisahu idan ya sanya hukuma wa mudisin alhali yana mai hadasi na'am hadasul asgar fa wato karamin hadasi na'am ya zamanto kenan in zaka sa hufi sai kayi alola cikakkiya kira in ka saka to shikenan duk wani alolan da ya zo nan gaba sai ka yi shafa a kai na'am ko da ka yi hadasi amma ba zai yiwu kana da hadasi ka sa hufi sannan ka zo alola ka ce za ka yi shafa ba ba a yin haka dole ya zama ka shige shi da sai ka shige shi da tsarkinsa tsarki kuma cikakke kafafuwan naka duka bi sai ka wanke su sai ka saka amma ba wai in ka wanke kafa ɗaya ka saka ɗaya sannan ka sake wanke kafa ɗaya ka sake ɗaya na ma baka samu tsarki cikakke ba okay ah to in ka saka wanke kafan dama sai ka saka hufi za ka yin sallah a haka ba ka wanke na hagu ba dole sai an yi saboda baka samu tsarki ba to sai ka gama ka wanke na dama ka wanke Sai na hagu ka sa lokacin.
to in ka sa su a wannan lokacin to shikenan duk sallan da ta zo kuma sai ka yi shafa a kai ba sai ka cire ba matukar hadasi matukan hada si karami ne saboda shi addinin musulunci mai sauki ne irin su rihi yawa su rihi su bayan gida su fitsari duka wannan illa al-janaba yawa janaba ne kawai zai saka kace zaka cire wani Na'am.
eh
na'am kawo mu je aka ce wa ya- eh, wa yushtaratu wa yushrada an shardanta fi hadhihi at-tahara a cikin wannan tsarkin fa da aka ce ya yi tsarkin mm, an takuna an ta kona tsarkin nan ta kasance ma'iyatan ma'iyatan tsarki ne da aka yi da ruwa Mm, ba turabiyatan ba na'am ba falau- wai na temama ba na'am falau Wajen.
tayammama da a ce zai yi temama thumma labisahu sannan sai ya sanya lam hukunsa yasih wannan ma bai inganta ya yi shafa a kai ba na'am wa an yakuna kamilatan sannan kuma tsarkin ne ya kasance ta kasance kamilatan cikakkiyan tsarki falau ghasala ihdar rajlayn da a ce zai wanke kafansa ɗaya eh zai wanke kafa ɗaya na'am wa adkhalaha wa adkalaha sannan kuma ya sanya wannan kafan cikin hulki qabla ghasali al-ukhra gafin ya wanke kafa na biyun wa nahu da makamancin wannan zalika la yasihu ta wannan shi bai halatta ya shafa a kai ba saboda bai samu cikakkiyan ɗahara ba نعم السابع asabiyu na bakwai ألا يكون ع- عاصيا Allah ya kuna eh kada ya kasance asiyan mai sabo bilufsihi ta hanyar sanya wannan hukki din كالمحرم kalmurimi غير مضطر eh للبس للبسه kalme ne كالمحرم
kalmurimi kaman wato wanda yayi harama غير مضطر للبسه wanda bai wanda ba shi da bukatuwan sanya shi wanda ya harama da aiki haji ai ba sa zagayayyen tufafi مم.
to so da haka yau kuma sai ya sanya hukki نعم kuma alhali hufin nan ba wai dole ne sai ya saka hufin ba to wannan ya kasance mai sabon Allah نعم yawwa
أو في سفره aw bi safarin ko kuma wato mai sabo wajen tafiyan shi كالعاقل kal'akin kamar wanda ya guje ma iyaye والعابق wal abiqin aku shine dan da ya gudu ma uba نعم abiku kuma shine bawan da ya guje wa mai gidan shi مم.
to duk wayannan ba za su yi shafa ba فلا يمسه واحد منهم ba ɗaya daga cikin su zai yi shafa akan hufi الثامن asaminu na bakwai
الثامن eh, na takwas أن يك... ألا يكون kada ya kasance متر... مترفها mutarafihan ne alfahari نعم الفهري eh shine mutarafihan نعم بلبسه bilubsihi da sanya hukun ya ga ya to shi fa ya samu abin alfahari yau su ne cikin hukki hukun ma iri kaza نعم yawa inda da akwai girman kai to wannan kam ba a girman kai a wajen ibada نعم فمن لبسه لنوم duk wanda ya sanya hufi linaumin domin ya yi bacci أو نحوه aunawihi ko makamancin bacci لا ي... لا يمسه عليه to ba zai shafa a kai ba in dai dan bau- bacci ne kawai ka saka hufi نعم to babu batun shafa a kai Mm.
to da kuma da aka sanya shi kuma ka baccin ka same ka da shi babu damuwa kuma ka sanya shi sai bacci ya ɗauke ka Eh.
ko ka sanya cikin yinin bacci ya kama ka ba ko ma ka kwana da shi Na.
babu laifin ka tashi duka dai shafa za ka yi Mm.
alhamdulillah za kwana nan Eh.
to alhamdulillah rabbil alamin